الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan dare na laraba biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ashirin da ɗaya a cikin wannan littafi mai albarka kamun jana'i mun kuma tsaya a shafi na ɗari daidai za mu tashi matsala ta hamsin da shida babu hamlin jinazati wa tibauha malai ne matsala ta 56 wal qiyamu laha mansukhun nikewa dan gawa ta taso da akwai wannan matsalar malai ya tafi akan cewa mansukhun an shafe ta akwai nasi ko hadisin da ya nuna idan an ka hango gawa an dore ta ka mike ce ko da ba za ka bi ta ba saboda haka sai malam yayi bayyana cewa an shafe wannan matsalar wa huwa ala nau'aini mala yake to miƙewa saboda gawa nau'i biyu ne wa qiyamul mushri'a laha inda jihaiha ila al-qabr tsayawar wanda zai raka gawa har sai ta cike zuwa ga kabul misali wanda zai raka gawa ya zanto nan ne ko oke na farko shine al-awwal na farko qiyamul jalis idza marati miƙewar wanda yake zaune idan an zo wucewa da gawa ya miƙe tsaye ya tsaya malam albani ya taba akan cewa wannan matsala mansuka ce an shafe ta da akwai ta in mutum yana karanta karanta zai gano karanta abu dawud da sauran da tawai za a ga hadisin anan ba wa qiyamul mujayya ila inda jihai haila al-qabri da kuma tsayawar mai raka gawar shi ma har sai an cike da yin zuwa ga kabari abin nufi zai ta zuwa har a je kabari in ba a je ta wani ma ba zai tsugunna ba yana da yi yan aje ta hatta tura ala al-ardi hatta aje ta akan kasa wa dalilu ala zalika hadithu ali radiyallahu anhu dalili akan haka wato hadisin sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wa lahu alfaz shi kuma yana da alfaz lafazai al-awwal na farko قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا sai na ali ya ce annabi ali da azu islam ya miƙe dan wato gawa da aka taho da ita mu ma sai muka miƙe dan akwai hadisin da ya nuna dan sahabbai suka ce ya rasulullah gawar da ya huji ce ba yace ni ai ba bai huji da mai yace ba rai bane ya tafi ran ran kawai ya kalla ran sannan kuma akwai ruwaya da ta nuna yana cewa wato ita mutuwa tana da ɗaci saboda kasancewar mutuwa da ɗaci ya miƙe saboda haka akwai wannan da suka nuna haka za mu magana gaba ku ji abin da malamai suka ce to sai ce sun majalasa sannan ya zauna majalas na muwa muka zauna sai na ali a karajar mu muslim muslim ya fitar a mujalladi na uku shafi na hamsin da tara wa ibnu maja ibnu maja ma ya fitar a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da sittin da takwas wa ɗahawi haka nan imamu ɗahawi a cikin mushkirin asar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da uku haka man abu dawud ɗaya ne shafi na ɗari da hamsin wa Ahmad Imam Ahmad a cikin musnad shi ba hadisi mai lamba ta ɗari ɗaya da talatin da ɗaya da dubu ɗaya da tasa'in da hudu da dubu ɗaya ɗari ɗaya da sittin da bakwai. A tsani kare ya kuma fil jana'i annabi ya kasance da yana miƙewa an gawa ta zo sun majalanta daga baya sai ya zauna. Idan gawa ta zo idan ta zo wucewa ta gabansa ko ba zai raka ta waje ya miƙe in ta wuce ya zauna. rawahu malik imam malik ya fitar da wannan a cikin wasa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da biyu wa an shafi'i fil um haka nan imamu shafi'i ya fitar a cikin littafin da al'ummu al'ummu mai kenan da hausa larabci ne al'ummu mai kenan to wai tukuiti yawa babarsa saboda ita ta yi ta goma ki sai tsaya ayin daka ta yi karatu koma karanta tarihin da al'ummarin da kake gani mujallada da wajen juzi takwas ko tara duka yayi ne shi kuiti kawai saboda mahaifiyarsa saboda ita ta tsaya tsayin daka imamu shafi'i ya karanta a ne mu to saboda haka sai ce a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da am da arba'in da bakwai wa abu dawud aka na abu dawud a cikin sunan nasa mujalladi na biyu shafi na sittin da hudu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازه امرنا بالقيام في الجنازه annabi ya kasance yana umartar mu da mu miƙe in gawa ta tawo sun majalasa ba da zalika sannan daga daga nan wato bayan haka sai ya zauna sai ya zauna bayan haka wa amara na bil julusi kuma ya umarce mu mu ma mu zauna bayan ya zauna din akaraja shafi'i wa ahmad wa dahawi wa ibn hibban fi sahihi wal hazimi fi al-i'tibar bi sanadin zayd rawahu al-bayhaqi bayhaqi ya mutan jima'a mujalladi na hudu shafi na 27 min hadha al-wajh bi lafzin akhar ta wannan fuskar da wannan lafazin daban wa huwa shine wato a rabi'a na hudu kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a jana'i annabi ya miki tare da gawa hatta tuda a hadin da aka ajiye ta abin nufi lokacin da yake raka gawar bai zauna ba sai da aka ajiye ta akan kasa wa kama nasu ma'ahu bai suka miƙe tare da shi sun maka'ada ba da zalik bayan nan shi ma sai ya zauna wa amarahum bil qa'udi sannan ya umarce su da su zauna al-khamis na biyar min tariqi isma'il bin mas'ud ibn al-hakam az-zurqi an abi qala shahidu janazatan bil iraq yace na halalci wato wata gawa a iraki fara'aitu rijalan qiyaman yankazuruna an tuqa yace sai naga mutane kowa ya tsaya yana jiran sai an soke gawa zai tsuguna bayan doguwar tafiya da an gaji kowa ya ce zauna ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا yace sai naga sai inna ala Allah ya kara masa da yana mutu nuni cewa ku zauna kowa ya zauna ya tsugunna duk wanda ya gaji ya tsugunna fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kada amara na bil julusi ba'da al-qiyam domin annabi ya umarce mu na cewa mu zauna bayan mun tsaya da akaraja hudu hawi bi sanadin hasan قلت هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي mala albani yace ni kuma nace wannan lafazin da wanda yake kafin sa karara in fito karara akan cewa annan kiyama la tsayawa dangawa sai an ajiye gawa tsayawa da dangawa hatta tu za a sai an ajiye ta dakilun billahi shi ma ya shiga cikin na a wato hani wa annahu mansukun kuma an shafe shi wa qawlu siddiq hasan khan fi rawdatin nabiyya wannan babban malamin na Pakistan ko India Hassan Khan a cikin littafin Salawatun Nadiya mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shida ba da an ƙarara mansukhiyatul qiyam laha bayan an tabbatar da cewa an shafe tsayawa gawa to shi kuma idan marar idan an zo wucewa da ita to sai bi ba da an ƙarara ta bayan ya tabbatar da mansukhiyatul qiyam laha shi ma ya tabbatar da cewa an shafe cewa idan gawa ta zo a miki shi ma masu dika sarka ya tabbatar da wannan idza maratin ta zo wucewa amma kiyamun na ta kalfa amma a ra'ayinsa tsayawa ku a bayan ta a raka ta har aje magabanta a ta tuza a alal ardi har aje ta a ban kasa fa mu kamun lahu lam yunsa a gurin siddiq hasan kan ana amfani da shi ana hukunci da shi har yanzu ba shafe kun gane bambanci yawa to sai yace wa hada qada'un bayyin mal albani yace kuskure ne wannan karara li mukhalafati li ma da kana min al-lafzain saboda abin da ya zaba wa lafazan nan guda biyu da muka biya na sayyidina ali wa zahiru annahu lam yaqif alaihima abin da yake kai rubutuwa fili shi ne lam yaqif alaihima bai tsaya da yi wato bai tsaya ko kuma bai san da wa'annan hadisan ba ko bai yi itibari da su bai dauke su a matsayin hujja ba amma kun san shi kan zama da albanin anan wato in ka koma aulul babur shirin abu dawud ko sunan tahabi ta tahabibu sunan ne ko kuma ma'alimu sunan duk shirin abu dawud ne to saboda haka zaka ga maganda kuma wannan atami na ibnu abdul bar da wannan ikmalul mu'allim duk wa'annan da gaban gaba ɗaya sun kawo maganganu na cewa shi kansa ba da albani a wannan gurin kuskure ne domin in ka kalli wa yana abubuwan da suka kawo malam ibn al-qayyim sai da ya kawo maganganun kusan guda uku guda uku saboda haka malam albani a nan kuskuren ra'ayi sai ya dauka akwai wanda suke akan cewa yana nan a matsayin halal ba ba a shafe shi ba kawai kamar umarni yana nan a kai sannan akwai ra'ayi na uku na cewa daɗi aka ba wa duk wanda kaga dama kai yayi in kaga dama ka zauna in kaga dama ka tsaya kuma wannan ra'ayin ya fi ƙarfi kun fahimta da kyau ko na faɗi wannan ne saboda wannan zai iya koma ya duba aunul ma'bud shari abu dawud ne shi yaka shi ma ma'alimu sunan ne din ka koma za ka ga malamai haka jami'i da ibnu abdul bar duk sun yi bayanai masu kyau akan wannan a ibnu al-qayyim da yazo sai da ya kawo maganganu guda uku sai bayan ɗaya duka waɗannan sai da gaskiya albani ya ɗauka wannan shi yake nuna ma cewa dan adam sai da yake ta goma ba amma ibnu al-qayyim wanda duk sun gabace shi mala albani na sai nan kina ne yau to duk sun gabace shi already da rubutun nan haka bai ga bai gano su ba wani malamin mu lokacin da ya zo yana biya mana nan sai ba da rabaran da wayannan duk in ka koma za ka gani cewa akwai an fahimta da shauku saboda haka wannan zancen da wani albani ya yi rahimahullahu ta'ala ra'ayin sai kawo wannan abin da yake daidai shine in ka ga dama ka miƙe in ka ga dama ka tsaya shikenan amma an je makabarta an mutum ya gaje tsugunna in bai gaji bai tsaya shikenan ba wanda ya koli yawwa to wannan shine matsala ta hamsin da shida da bakwai ko haka ne a ai rakam rakam to yawa mun gyara din a wancan karatun wa yusahabu liman amalaha an yatawadda an so ga duk wanda ya dauko gawa ya alwala dauka kun ga mustahabi wai ne mustahabi ma yusabu ala jarhi wa la yu'aqabu ala jarhi abin da in kai za a baka lada in baka yi ba wanda zai tuhume ka shikenan yaran shine mustahabi wanda ya dauko ta an so ya yi alwala ne kauli sallallahu alaihi wasallam saboda fatan annabi alaihi salatu wasallam man gassala ko man gassala mayyitan falyaktasil duk wanda ya wanke gawa ko man gassala wanda ya wanke gawa to ya wanka wa man hamalahu falyatawadda wanda ya dauko gawar ku ba yayi alwala huwa hadithun sahihun kama ta kaddama bayanu bil mas'ala wannan ya jago wanda ta dau gawa ne daga gida a cikin makara ko ko ya jago har matar da ta je asibiti ko daga asibiti dan jiyar su ta goyo shi tambaya ce duka biyu duka biyu me yasa su kawai kawai ɗauka a gaji ba a ware ba saboda haka an wadda ta goyo ɗanta daga asibiti ya mutu ta taho da shi a baya ita ma ta shiga ciki duk da cewa an mace wani sabo dai ba ta sabo ba ana magana ne akan mustahabban shine kawai idan an yi da lada an ba a yi ba ba zunubi saboda haka wannan matsalar ya kamata mu kalle ta da kyau kuma kudin da zaka yi wanda da fensir cewa lallai hawar da ta goyo da wanda ya mutu daga asibiti ko daga wani gurin ita ma za ta iya yin alwala dan ta samu lada za ta yi wanka kai ko tun da tsauka wancan alwala ne ko wa huwa hadithun sahihun hadisi ne ingantacce kamata kaddama bayanuhu fil mas'ala kamar yadda wato bayanin da ya gabata a matsala ta 31 mun biya wannan to fasali na ja uku as-salatu 'ala al-janaza yi wa gawa sallah matsala ta 58 mala yake wa salatu 'ala al-mayyit sallah ga gawa kuwa wato al-muslim 'ala al-mayyit al-muslim akan gawan mutum musulmi fardu kifaya fardu kifaya ne ne fardu kifaya idan qama bihi al-ba'd saqata 'ala al-baqi duk abin da wani ya yi ya ɗauke wa wani shi ya ke kira farko baya wannan fahimtar wannan yana da kyau a rayuwa rashin gane shi ya kansa abubuwa su dagule su dagule don a ta wanda yanzu misali ɗaurin aure farko ainihin ne ko farko baya farko baya to irin wannan da yake janyowa a ta wasu a gurin aiki wanda suke aiki a gurin da yake na daukar sa aka yi aiki sai ga mutum ya kasa gane ya kasa fahimtar wannan a rayuwa ya janyo min matsala a gurin abin da yake na wajibi idan mutum aka dauke shi aiki yanzu a private school misali idan ya jera aiki da daurin daurin aure farzu baya ne aikin da yake zuwa ba wajibi ne ko farzu baya sai mutane su kasa kwantarar sai mutum ya zo ya rika rigima da mai gurin akan daurin aure ko wani ya dauke ka aiki yanzu shago ne da ni na dauke ku yara ne ko yara na ne za ku yi mun aiki aikin da kake yanzu shine wajibi zuwa daurin aure mustahabi ya kamata mu fahimci wannan sai ka zauna lafiya ba za ka rike jiwa da mai gidanka ba amma rashin fahimtar wannan yakan janyo mutane ga gaba suna ta samun matsaloli da yau private school yanzu idan ka tafi daurin aure yanzu yaran ya za a yi daurin aure ko ba ka yi yaran nan ba ka nan waje koya musu ina fatan kun fahimta to irin wani abubuwan da yawa mutane ba sa fahimta sai su takura idan ka gane wannan a shi wancan wanda za a ɗaura auren yanzu in ba baka je ba yanzu da an ɗaura auren ka je kuka da ka dubu biyu ka wayi ya fi wanda ya je Allah haka ne to baka je ɗaura auren ba amma ba zai manta wataƙila wanda ya attendance sun ba hutu da ko ba zai gane ba kai ko ba zai manta ka wani wannan dubu biyu ko dubu ɗaya da ka wayi to fahimtar wannan yana da kyau a rayuwa an fahimta da kyau ko da yawa za ka ga wasu suna takura abubuwan idan baka je ba za a ci ɗaura ko ba kai za a ɗaura amma nan idan gaba gurin shi kenan to wannan abubuwan da yawa suna kawo mutane matsala suna kawo matsala wanda ya kamata komai ma ajiyi a muhallin komai to kaga farko kifaya gidan mu yanzu gaba ɗaya mu goma misali maza a gaice mu daura aure sai mu tace yi bidiya wa tace mu duka wata kila ne mun haɗin na da canjin baki wani abu sai ya fitina da kullum akan ka kai da kai to wannan shine abin da ya kamata mu kalla to shine ma da yake cewa um li amrihi sallallahu alaihi wa sallam bi kaga hatta janaza wannan ladan da ake wada ai kwadai yawa ce mutum yana kwadai to ladan amma inda wani abu zai zo mun da za a tafi duka abin zai tsaraya to je wasu su je wasu tsaya daga baya wasu su je bi gaisuwa ko shikenan to saboda umarnin annabi alaihi salatu wasalam akan tafiya hadisin azkuru min ha hadith zaid zaid bin khalid az-zuhri yace cikin wata hadisi da zan ambaci wani daga ciki akwai hadisin zaid bin khalid az-zuhri anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dubiya wa maqas khaybar wani mutum ya rasu daga cikin ashaba annabi alaihi salatu wasalam ya rasu ranar da aka yi khaybar fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka gaya wa annabi cewa wani ya rasu faƙali sai annabi yake sallu ala sahibiku ku je ku yi ran uwanku sallah fa ta gayyara da wujuhun nasu ne zali gaba ɗaya fuskan mutanen da suka zuka gaya wa annabi hakan gaba ɗaya sai fuskar ta canja ba ta ji daɗi ba na cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce su je su wa dan uwansu sallah saboda martaba annabi alaihi salatu aje ya ce ku je ku yi dan uwanku a dole za ku ji wani abu kuma bai faɗi dalili ba fa kana zai ce inna sahibakum ghalla fi sabilillah to da sai ga ran ya ba da zai ce to bara ku dan uwan ku abin da yasa ba zan bar sallah ba an tara kayan ganima da ada aka dawo daga yakin Khaibar ya tafi wani abu yayi kwanje ya ƙara zero shine ko ta zamani kenan ƙara zero kawai to sai ya ce fa fatattina mata'ahu sai muka bincika kayansa fa wajanna kharazan da ya ba fa ku ji abin da ya dauka sai muka sami wato murjani min kharaj yahudi daga cikin murjanai an san murjani ya ko wannan jan abin da za ka so ba kakannin mu da suna da shi wannan kun sai ma dai yanzu ba su ne amma kakannin mu za ka suna da shi wanda suke sa a wuya murjani kasu to ya sa irin wannan daga cikin murjanan yahuda da aka samu ganiwa la yusawi dirhamai ne gaba ɗaya kuɗin sa bai fi ɗari biyu ba dirhami biyu a lokacin za ka ce bai fi naira ishirin ba ko kwandala biyu kwata kwata kuɗin abin da ya ɗauka annabi ya ce ba zai masar lawa a karajar hu malik malik ya fitar bil muwaɗa a muwaɗa mujalladi na biyu shafi na sha hudu wa abu dawud abu dawud ma ya fitar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da ashirin da biyar wannan sa'i haka imamin da sa'i wa ibn majah wal hakim wa ahmad في إسناد صحيح وقال الحاكم صحيح على شرطهما حاكم يجي صحيح ne akan sharadin Bukhari da Muslim shine dai wannan sharadin da ake yi a cikin matsalawar hadisi ko awwalu sahih wa wa man tasala isnadu zuwa kanci shine sharadin akan sharadin Bukhari da Muslim to sai yace haka nan wa fi nazaru bayyantu bi ta'liqatil bi ta'liqatil jihad ala zadil ma'ad yace na bayyana a ce a talikat wanda ya yana da littafi a talikatul jihad ala zadi ma'ad a lokacin da ya wannan rubutun lokacin mala albani ya rubuta littafin amma bai fito da shi ba shi sa bai ba da lamba ba wani taliki ya akan zadi ma'ad kowa ya san zadi ma'ad wato littafin ya yi ban kare amma akwai dan gyararraki kadan saboda tarihi da kuma yadda fi hadisi khairu ibad da yadda annabi ya rayuwarsa ya je aikin hajji ne sai tarar lokacin aikin hajji bai wasu kawai ya rubuta zaɓin ba'ad da ka da kwakwalwarsa ya rubuta shi ba tare da duba da tattawai ba to shi za wato don ma ka samu kurakuran da wasu matsayi bisa goma ba ai sai ka jinjina ba ibn al-qayyim to sai yake cewa to sunan littafi a ta'liqatul ziyad ala zadi ma'ad wal irwa shi kuma irwa ul galil mujalladi tarani wanda aka ci bi tahrij ahadithin manarus sabil wanda aka ci akwai shi yana nan ko yanzu ka je kasuwa akwai shi akrajahu aina al-makan to sai yace wa fil babi ana abi qatada a cikin babu kuma daga abu qatada wa ya ji hadithu fil mas'alati al-atiya yace hadithin da zai zo a matsala mai zuwa a safha ta nawa 109 wani abi hurairah fiya shi ma safa ta 111 matsala ta 59 wa yustadna min zalik ana kebancewa ana iyakancewa akan haka shakhsani mutum biyu ba za ta ji salata alaihi ba su ba wajibi bane a musu sallah an kebance mutum biyu cewa su sallah akan su ba wajibi ba idan sun mutu suwaye al'awwal na farko al-tihulul ladhi lam yablugh yaron da bai balaga ba shi masa sallah ba dole bane in bai balaga ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم عليه السلام دوما أنه في وأنس إبراهيم صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها أنا عائشة الله قال متى إذا مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم المعذب قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول وهو ابن عشرة شهرا yana a ibnu tamaniya da ajara yaron yana dan wata goma sha tara sha takwas agwar shekara ɗin da wata shida falam yusalli ala rasulillah falam yusalli alaihi rasulillah sallallahu alaihi wasallam annabi bai masa sallah ba annabi bai masa sallah ba wata ɗaya shekara ɗaya da wata shida abu dawud ya fitar haka nan wa min dariki ibnu hazmi haka nan ibnu hazmi shi ma ta hanyar abu dawud wa ahmad وإسناده حسن كما قال الحافظ في الإصابة الإصابة في تمييز الصحابة وقال ابن حزم هذا خبر صحيح ابن حزم yake cewa wannan wato hadisi ne ingantacce wanda shi kuma kaga Ahmad a cin cewa ya hasan asani a shahidu sai wanda yayi shahada to kun ga anan abin mu wuce Ibrahim al-Mu'azzam annabi bai masa sallah ba duk da wani zai karanta ruwaya da aka ce an masa sallah misali amma ai ka ji aka yi ba dole ba idan yanzu yaro ya motsa da wata gaba aka yi mutuwa yaro ya rasu jariri aka yi masa ba ba laifi aka yi ba sai aka yi in ba a yi ba ma ba a yi laifi ba amma ka duba ga Ibrahim al-Mu'azzam ba shine misalin kusar da ake bugawa kamar yadda ba da mai al-ibada ya kawo an da ziyara Abdul Hasan al-Ash'ari ai kaga ya kawo matsalar irin wannan na cewa wato annabi alaihi yana kalubalantar masu aƙidin zagin sahabbai na cewa ana bakin ciki saboda mutuwar sayin na hussein ana tafiya ana zagin wasu daga ciki a annabi alaihi salatu wassalam a ƴaƴansa ma wanda muka samu cewa bayan ya rasu annabi har sai da ya hawaye shi ne ibrahim al-ma'azu ko ya shiga damuwa sai da ga hawayensa na zuba akan akan cikin ibrahim al-ma'azu me yasa shi ba za a ware ranar da ba a ce in kuma kun ce dan kisa ne to kima alhatar har kashe shi ake domin guba aka warke shi ma da yadda alim shugaban wanda yake wato shugaban ahlul baitin ta bangaren sa shi kansa wanda yake mahaifi ga ahlul baitin shi ma ya kashe shi ake ko abdurrahman ibn al-mulkin ya kashe shi ma bai za ba a bai da ranar da ranar bakin ciki ba saboda ma an zara lawo bi hannun sa a tsani a shahiri wanda yake hada shi ma ba dole ne a yi masallah ba لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد بما أنه بيي وند suka mutu a Uhud duk wanda aka yi shahada a Uhud mutum 70 annabi bai mutu sallah ba wa gairihim da wasu illa wanda zamu ji nan gaba wa bi zalika salatu ahadith aka haka akwai hadisi guda uku sabaqa zikru hadhihi al-mas'ala ambatan ziya gabata a matsala ta 32 shafi na 72 ولكن ذلك لا ينفي مشروعية الصلاة عليهما بدون وجود wane mutum ba ne yake dai hakan baya kore yi musu sallah baya kore yi musu sallah amma ba bidun wujubin ba dole bane kama ya ati min al ahadith fihi ma kama yadda zai zo a cikin hadisai fihi ma a cikin su fil mas'alati tariya a matsala ne zuwa matsala ta 60 mali ce wa kikra salatu ala man yati zikru an kira ta bayin sallah ga wanda ambatan su zai zo al awwal na farko a tihulu jariri walau cikin kidan ko da bari ne ko bari aka yi shine a cikin kadu wa huwa alladhi yasudu min batni ummi shine wanda aka yi barin daga cikin mahaifiyar da kabla tamami kafin ya cika an shar'anta ba an wajabta ma ba an shar'anta za ka iya yi wa fi zalika hadithani akan haka akwai hadisai biyu al-awwal na farko wa ibnu shi jariri wa bi riwayatin as-siqdu a wata riwaya kuma dan bari yusalla alaihi ana iya masalla wa yud'a li walidayhi amma an zo addu'ar da za a yi in an zai a kan gawar ba ta za ta bi za ka ce iyayen da za ka yi wa addu'a domin shi ba abin da yi iyaye ake wa addu'a yawwa shi za a ga wani ɗan da ya mutu za ka yi ta gani a social media ɗan jariri zai gari ana Allah ya masa gafara Allah ya yabe masa za ka da yawa in kana kallon comment da mutum ya ce an jari ɗan da yaran ko karamin yaro na kan duba comment duka sai na bin tabi sakirin comment duka da kan suna cewa da wahala ka zamu kaɗan ne za ka ji wanda suna cewa Allah ya baka ladan kaza ya sa mai ji duni shi ne addu'a da ake yi shi ne addu'a da za ka yi iyaye cewa Allah ya baku ladan jinya ya sa kuma mai ceto ne ba na alkiyama amma Allah ya ji kansa za mu ji nan gaba ku game me aka faɗa a kansa wa yud'a li walidayhi bil maghfirati wal rahma za a nema wa iyayen da gafara da kuma jin kai rawahu abu dawud wannan sai wa gari ba bi sanadin sai wa qad sabaqa bi tamami bil mas'ala mas'ala ta 50 ya wuce na biyu an aisha radiyallahu anha qalat utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sabi min sidyan al ansar an zo annabi alaihi salatu wasallam ga wani yaro daga yaran madina fa sallallahu alaihi ta annabi yayi masa sallah kun ji fi'l annabi annabi yayi aikace fa sallallahu alaihi yayi masa sallah qalat aisha na aisha tace fa kullu bi radi tuba li hada ka amma wannan ya rabauta wannan yaron ya rabauta ashurun min asadir aljanna yana cikin yan tsuntsaye daga cikin tsuntsayen aljanna wa yadubu alaihim wuldan mukhalladuna ko yau wa da aka kawai sai mai wannan kirarin tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna lam ya amari su'an bai taba zunubi ba ya more kai kamar yawan da take shi ya more bai taba zunubi ba walam yudrihu bai riske shi ba ma kwata kwata ballan da za a ce kaza qala wa ghayra zalika ya aisha annabi yana jin da zai to baiwa Allah kina da wani dalilin banda wannan abin da kika faɗa akwai wani dalilin annabi ya tambaye ta خلق الله عز وجل الجنة yace ki sani ba Allah ya halitta aljanna wannan shine akida kamar yadda malam yi fadu an abul hasan al-ashari ya faɗa a cikin ibada cewa aljanna tana nan domin kun san a akidar mu'tazila babu aljanna sai ranar alkiyama an samu yan aljanna Allah zai halitta aljanna a lokacin wanda wannan ta'adi ne sannan muni da su ma ɗan shishigi masu wuce gona da iri ba a gurinsu Allah zai halice ta amma na wucin gari su bambancin su da mutajila su mutajila za a halice ta kuma mutane za su shiga da wama a ciki amma su wai zan mulahada da ake kiran su ɗan wuce gona da iri su a gurinsu in an halice ta kan furari ne da an shiga ɗan aljanna sun shiga sun ɗan ji daɗi kuma sai Allah ya ji zulmin ɗinta. Ka ka iya jagwaro bara ba mutajila ko? dukkan sun mabarnata ne gaba ɗaya malam ya rasar fage za shi wato jirage wanda ke batattu muna da ko jiya ba a karace karan jiya karatun mu jiya ne jiya ko ko jiya mun yi ishara na cewa ga Allah madaukakin sarki mun biya hadisin bukari da muslim wanda ya nuna cewa Allah ba kuma aya ba ta nuna a kare mana cewa Allah ya halitta aljanna ya halitta wuta duk suna ko jiya mun biya hadisi a kaga a duk duwar mariya saboda haka kaga magana wobi ce na cewa aljanna ba ta nan aljanna tana nan wuta ma tana nan wa iddatul muttaqina wa iddatul kafiri yawa saboda haka sai yake cewa um wa khalaqa laha ahlan kuma ya halitta mata ɗan cikin ta Allah ya sa mu nan waɗanda za su shiga cikin aljanna wa khalaqahum min asla min aslabihim min aslabi abaihim haka ne wa khalaqahum bi asladi aba'ihim ya kuma halice su su waɗannan yaran daga cikin tsakan iyayen wa khalaqan nara sannan kuma ya halitti wuta wa khalaqa laha ahlan ita ma ya halitta mata ɗan cikin ta wa khalaqahum fi asladi aba'ihim kuma ya halitti wanda za su shiga wutar daga tsakan iyayen wannan kamar yana ba igara da cewa wannan jarirai da kike gani wanda suka fito daga tsakan musulmi to za su shiga aljanna wanda suka fito daga tsakan kafirai za su shiga wuta أخرجه مسلم والنسائي وأحمد واللفظ للنسائي وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم جنا غير شيخه عمرو بن منصور وهو ثقة صبت وأنا مسلم aka ce dukkan su tsikat ne amma banda malamin da ta shi kuma martabar da dama haura ta ku zana cewa tsikatin sabtu sai kuma mi guda uku ne zuwa nake ku bada eh sikatun sika biyu kenan saura daya injiniya ga daya kun ji sikatun sabju sikatun sika sai kuma daya duk wannan martaba ce taitin ne ba kamar yanzu injiniya ne kawai ka ce muna kaza kaza ka zo ka rubuta ka rubuta ba ko professor in ka zo ka za ba wannan prof din wallahi wani zai da zai cikin bi zai cikin kama zai zo taitin ne na waɗannan malaman hadisi taitin ne wani wani injiniya za su yi wani abokin mu muna cewa prof ya shiga cikin bayaran na ana pro pro duk professor din nan suke ta biyo a wai daga wai ila sai wani ya kasa a guri yace kai wai professor yace yace am ordinary DRO wallahi ordinary DRO an gane ko to zo da haka wannan shi ne to da haka wannan title din injiniya bar sai malam Muhammad ya nemo ɗaya yawwa an dora mu to saboda haka sai yake cewa um wa huwa thiqatun sabtun qala nawawi rahimahullahu ta'ala ajma'a man yu'taddu min abihi min ulama'il muslimin duk wanda za a ke lissafawa za a iya itibari da su daga cikin malaman musulmai sun tattara akan cewa ala anna man mata min atfalil muslimin cewa duk wanda ya mutu daga cikin jarirai ƴaƴan musulmi to sai ma da yake fa huwa min ahli janna annabi yake dan aljanna duk malamai sun hada kan wannan kai cewa dan aljanna ne wal jawabu ana hadal hadith annahu la'allahu nahaha anil musari'ati ila al-gadi malamai suka ce wata kila annabi ya hane ta ne da yace kina da wani dalilin da rana ya tace ka ya more amma jariri daga cikin jariran aljanna ya more sai annabi annabi yace kina da wani dalilin banda wannan ai kaga banda wannan ma akwai za ku iya tuno hadisin Usman bin Mas'ud lokacin da Usman bin Mas'ud ya rasu wanda ya fara rasuwa a Madina ku in za ku tuna yawa saboda haka sai a daidai gabar sai ya zamto wata mata ta ce ka amma ya more dan aljanna ne sai annabi alaihi salatu wasallam ya duka mata tsawa yace baya wa Allah shi shi wannan hadisin zai nuna wa cewa a lallai kuwa kaga wanda za su zo a yaudare su a ce musu ai shi kenan ka je kai abin da kake so wani wani tsata malami zai zo da babbar riga rana a kiyama ya ta ɗiban mutane yana dawa a cikin aljihunsa gaba ɗaya kai abin da a ni kawai na zama iya karanta irin wannan littattafan har yanzu akwai su a gurmi za ka naira hamsin ɗari ana siyarwa ga wani karamomin wani misali to abin da na fara tambayar kai na wajen nan to da ba ya ba akwai babbar riga mu dai a hadisai annabi ya gaya mana cewa tsirara za a kai to shi amma da babbar riga zai tun daga nan ka san cewa ma an zara lawa bi hajjar sunna ba dalili ko da zikin kawo da babbar riga to kaga wato za a Allah bada wajen sarki ba gaba ɗaya overtaking za a yi masu gaba ɗaya ba shi zai aikin ba su za su sai abin da yi to kaga wannan tatsuniya da ta zo za ka fara gane cewa wannan tatsuniya ce to shine ma da yace watakila annabi alaihi salatu wasalam ya hada ta ne saboda gaggawa da ta kila kada inin gaini dalili saboda da yankewa da ta ba ta da dalili ba shi za annabi ya sauye ta da ita kina da wani dalili aw qala zalika qabla an ya'lama ko kuma annabi ya faɗa haka ne kafin ya san cewa anna atbalil muslimin fil janna kafin ai ma wahayi cewa jariran musulmai suna aljanna duk wannan kaga an gari kenan ku duba yadda malamai suke ladabi ga maganganun annabi amma in ta more zai ce gaba ɗaya kaza masu yi wa zai kan awon kawara sai su ce kawai kaza ai kaza wa jaba sindi imamu sindi fi hajiyati fi hajiyati ala nazai shi kuma wannan malamin kun san aikin da yi kawai je rika daukan wayannan sunan din wajen littattafai ki da biye musu hakiya yawa ibnu majah yawa nasa'i yawa abu dawud yawa tirmidhi haka duka sai rike musu haji kun san haji ai ko shine wannan footnote da ake a gefe to shi sai a kewaye ga gaba ɗaya da shi ga mutanen a tsakiya amma duk gefen sa canji to duk sai da ya musu hajiya shi wannan imamu sunni duka wayannan malaman to saboda haka babban malami ne sosai yayi wa imamu nasa'i hajiya sunan nasa'i bi jawabin akhar da wani da amsa wata amsa daban kula ta tuhu amma a takaice abin da yake cewa annahu innama ankara alaiha aljazma bil janna abin da annabi ya yanke wato ya mata inkari shine yankewa da aljanna da sai li ibnin muayyan ga wani yaro daban ta nuna shi shi za annabi ya mata inkari haka imamu tirmidhi yace yace dalilin da yasa ya mata inkari kin kada sai yace wala yasihu aljazmu fi maksusin baya halatta ka yanke wa wani daban ka ce wani dan aljanna amma ka kawo shi da riga ba wuya ba komai ka ce jariran musulmai amma ka kalli wannan jaririn kawai ka ce kaza shi ne ma da yake dubi halatta ba sai ce bi anna imanal abawaini da haqiqan ghaibun ko imanal abawaini da haqiqan ghaibun domin imanin wato iyayen nan guda biyu shine imanin abawaini imanin iyayen nan guda biyu da hakikan wato tabbatarwa ce iyaye guda biyu misali tabbatarwa ce wanda take a boye abu ne na gaibu abin da ake so a gaya ma bayanin da za su zo ji hatta iyayen da suka haife su kansu yanzu in suka zo sai dai su rika masa fata Allah ya sa ya ji amma ba su ji kenan mun huta mutum ya zo ya shuka biyar da ya ina da mai su saboda abu ne na gaibu ban san yaya Allah zai yi da lamarin ba wa huwa al-manadu 'inda Allah ta'ala wato al'amari ne da aka bawa Allah madaukakin sarki yana gurin Allah wa zahiru anna tiqa'a abin da yake a fili ya gurin jayi cewa shi bari inna ma yusalla alayhi za'i mar salla ne idan kana qaddu fi qalbihi ruh idan an buta wa rai wannan yake dalili shi ya fi karfi idan an zo bari aka buta rai to za'i mata in an yi bari aka buta rai har dole aka haifa a wata biyar ai bari ko har dan bakwai ma bakwai ne suke cewa to sai yace in aka yi bari mutukar bai kai tara ba duk bari iyaye suke kira in dai aka yi da wannan yanayi to sai yace am wa zalika idan idan takmala arba'ata ashuri ana buta rai ne kuma idan ya cika wata hudu tun ba ma ta sanne ya mutu ba amma idan ka kada kabula zalika fala amma idan aka yi barin sa kafin wannan lokacin to ba za a yi masalla ba kasa da wata hudu li'annahu laysa bi mayyitin kama la yarba domin shi ba matacce bane kamar da abun ba zai kuya ba kowa zai gane zuwa karara ai bari aka yi wani lokacin ma sai ta yi barin makotan da babu sani ba yawwa wa aslu zalika hadithu abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu marfu'an asalin wannan shine hadisin abdullahi bin mas'ud marfu'an wa ma udhiba lin nabi marfu'u wa ma tabi'in wal maqtu' saboda haka wanda aka jingina wa annabi alaihi salatu wassalam shine marfu'i da yake cewa inna kalga ahadikum yujma'u fi badin umri hadisin nan na cikin na nawawi a cikin nawawi eh hadisi na hudu inna kalga ahadikum hakika hadisin da ɗayan ku yujma'u fi badin umri 40 yawman ana tattarawa ne a cikin mahaifiyar kowanne daga cikin mu kowanne wato kowa daga cikin mu da za a aljeji an tattara hadisin da ne a cikin mahaifiya tsawon kwana 40 sun mai kunu alaƙatan misla zani sannan kuma bayan nan yana ɗigon mani biyar ko aka ce arba'in sun mai kunu alaƙatan misla zani bayan ɗigon mani zai zama kuma gudan jini bayan kwana arba'in sun mai kunu muzugatan misla zani sannan ya zama gudan tsoka bayan haka sun mai ba'atu ilaihi malakan sannan sai aiko mata mala'ika yanfuku fihi ruha ya huta wa sarai to shine dalilin malam albari muttafaqun alayhi wanda rada ba'dhum an yaskada hayyan sannan wasu daga cikin suka ce sharadin da za a yi wato bari Allah shine ya fado da rai ko da barin ne sai ya fado da rai in bai fado da rai ba ba sallah a kansa ya hadisi ne saboda wani hadisi da yake idan ta halal sikatu salli alayhi idan bari yayi kuka kuka shine idan ta halal asikatu salli alayhi idan yayi kuka za a yi masa sallah ko warinsa kuma zai gado wane mutum kun ji hukunci biyu mijinta ya mutu yanzu ko mijinsu ya mutu ga amarya nan da ciki dole kafin a raba gado sai an jira ta ka'ida kenan ka'ida kafin a raba gado in ko ba haka ba za a zo idan ma ta kure sai dai a zo a yi gini akan wanda yake sama shi ne wa namiji ko kuma a je a yi gane kuma za su yi hakuri ba kun wani alƙali amma alƙali yana da iko ce ba a raba gado sam za a raba gado har sai an jira ta ta haihu za a tattara duk a tanne a ƙasa saboda haka daga zarar to inda zai zo yana zuwa an wata shida sai aka haife shi yana kuka ya yi kuka da ya kuka kawai sai aka gana mutum sannan ya mutu ka ganin ba akwai dirama saboda gado ne za ka ga waɗanda suke abokan gadon in ba a da gaske ba zai ce dan ya shiga Allah dan za ka hausu jirin ce wallahi kai ya take bari dai ba gado a tarjiwa to saboda haka shi da musulunci ne ruwa ke ba da shi ka'ida to kaga likita za a gani su da sun zo sai likita za a gani likita ko wanda ya karba haihuwa ko wanda aka yi wa a gaban sa a ce me ya faru sai shi zai ba da wannan recommendation din likita da shi alƙali zai amfani ba ruwansa da wanda hayaniyar ta shine kawai da shi kaga ne a ciki yanzu da an zo za a raba ya mutu amma za a fidda gadon sa uwarsa ta cinye walau kariyar sauran shi kenan an gane ko to shi ne ma da yake gaya mana a nan to idan aka samu wannan matsalar to abin da za a yi da shi za a bage gado walakin na hadithun da'ifun la yusaddu bi yace hadisi ne da'ifi ba za a hujja da shi ba amma malaman fiqh suna hujja da wannan to in dai yayi kuka sai yace kama bayyana hul ulama kamar yadda malamai suka bayyana yace ka duba nasbur raya aka nan tafsirul hadith aka nan majmu' duka duba wayannan littafan zaka ga an kawo bayani asani na biyu a shahidi wanda ya jahada wa bi ahadithun kathira yace akwai hadisai masu yawa akan wannan afka bi bi zikri babu ya yace zan takaita da ambaton wasu kawai ba duka ba na daya an jaddada bin al-had an karbo daga jaddada ibn al-had anna rajulan min al-a'rabi wani mutum daga cikin mazauna karkara ba ɗan ƙauye ba ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam ba amana bihi wata ba'u ya zo gurin annabi ya imani da shi ya ba annabi sun magana sanne yake wa hajiru ma zan yi hijira tare da kai fa nabi su kalilan suka zauna wannan hadisi mun biya ji a baya suka zauna dan kankanin lokaci sun na hazo fi kijali da adu bayan nan kawai suka aka fara fada da abokan gaba fautiya bihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo annabi da shi yuhmalu ana dauke da shi kada asabahu sahamun wata kibiya ta same shi a gefen jikinsa wato an kaje shi yanzu bai musulunta dan zaman da yi awani ne kawai ana fita yaki kuma kai mai shahada thumma kafana hun nabi sallallahu alaihi wasallam bi dubati sana annabi ya samu alkabbarsa sai ma alkabari ne thumma qaddamahu fa salla sana ka gabato da shi fa salla alaihi wa sallam a karje wannan sai kaga wannan ma ya nuna an wawa shahidi zalla yawa sai yace wa gairu bi sanadi zai wa kad ma babi tamami al mas'ala a matsala ta 39 mun biya mun yi bayani sosai akan a shafi na 80 na biyu an abdullahi bin zubair anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara yawm uhud annabi alaihi salatu wasallam yayi umarni ranar da aka yi uhud bi hamza ta yace a kawo mar hamza fa tujjiya bi goza sai lullube shi da mayabi ثم صلى عليه سنه يما سلم فكبر تسع تكبيرات يما كبر كرا kamar yadda muke magana akan wankan gawa ne wutiri za a yi amma an bukata ta kama sai a ƙara wuti a ƙara biyu in ta kuma kama a ƙara uku an biyu kai biyar bakwai tara odd number shi ma da muka zo salatin kusur ta makaratun mu na lulu za ku tara shi ma ya bayanin da aka yi kenan ku yau idan mutum ya zo ko dai rukuyi ko dai ya shi wannan akwai rukuyi biyu ma ko hudu akwai ruku akwai shi kawai bukata ce za ta saka kara kamar yadda muka yi yayin shi ba da san wuce bukata kawai zuwa hudu shi ya bai inganci muka ce mai biyar hadisi abu dawo ba shi da inganci malamai sun amce da inganci ba sun mawuce bilkatila yusabbun sannan aka zo da waɗanda aka yi wa shahada waɗanda aka karkashe yusabbun aka yi tauru tauru da su wa yusalli alaihim wa alaihi ma'u ya musu sallah kuma suna tare da shi sahabbai kenan imamu dahawi ya fitar da shi a cikin ma'anin asar isnaduhu hasan rijalu kullum thiqatun ma'rufun dukkan su wato thiqat ne a sanannu wa ibnu wa ibnu ishaq qad saraha bi tahdid ibnu ishaq ya ya bayyana wato magana karara wa lahu shawahidun kathira zakartu ba'daha fi ta'liqatul jihad mali yana da jedu da yawa wanda za a ambace sa cikin ta'liqatul jihad da yawa wa zalil ma'ad na ibnu qayyim fil mas'ala a mas'ala ta 75 na uku ana da zini maliki radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mara bi hamza annabi ya wuce ta gaban sai da hamza wa qad musila bi lokacin amman musila an ka tattara shi an gutsutsara shi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayru bai yi wa kowa sallah daga cikin shahidai ba banda hamza yani shuhada a uhud yana nufin shahidan uhud duk ba wanda wato aka yi wa sallah banda shi أخرجه أبو داود بسند حسن وهو مختصر حديثه المتقدم على المسألة فيما مسألة تسوى إن ترى أنا أقوم بنا عامر أن جهني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما النبي أبوته وترانا فصلى على آل أهود صلاته على الميت sai wa mutanen Uhud sallah irin sallar da ake yi wa mamata ba da zamani tuni bayan shekara takwas kun ji inda magana take yi da ba za ka ci karo ba dan ka ji an ce an yi sallah wani gurin an ce ba a yi ba shi za suka gwama suka ce ba yi bane a lokacin amma bayan shekara takwas annabi ya je kaburburan da ya musu sallah kalmuwar da ilil ahya'i wal amwat lokacin da ya je musu sallah kamar mai ban kwana ne ga rayayyu da matattu domin ka je yanzu ko yanzu ka je baki'a zaga ko kuma makabartar cewa da ko zaga an kewaye da an sa karafa kana iya leka amma gaba ɗayansu a guri ɗaya haka an kewaye saboda haka ba abun wahala bane kenan a je gurin a yi musu sallah to sai yace um um kalmuwar da'il al sun man sarafa ila al-minbar sannan ya jiyo zuwa ga minbari ya hau minbari ba ni dallaha wa asna alai ya gode wa Allah ya yaba Allah fa qala je yake ni faradun lakum yace ku sani zan rigaye kamar shine ban kwanan wa ana shahidun alaikum kuma zan ba da shi da akau wa inna mau'idakum al-hawl inda za mu haɗu ni da ku shine akan tafki za mu haɗu a tafkin alkautara wa inni wallahi la anzuru ila haudi al'an yace na rantsa da Allah ina hango tafki na a yanzu inda annabi alaihi salatu wasalam wa inna ardahu kama baina ailata ila al-juhfa yace fadin da ya kai tsakanin garin aila zuwa juhfa guri ne mai tsawon gaske wa inni wa'ditu mafatiha khaza'il al-ardh yace ku sani an bani mukullan wato taskokin ban kasa gaba daya aw mafatih al-ardi ko kuma taskokin duniya duka wa inni wallahi ma aqabu alaikum an tushriku ba'di na rantsi da Allah ba na jiya muku tsoron ku shirka bayana ina dan ta more cewa annabi baya jin tsoron sahabban sa zaki zaki shirka ba wanda zai shirka ko daya annabi ya ba su wannan shaidar walakin aqabu alaikum ad-dunya yace abinda kawai nake jiya muku tsoro duniya da za ta samu an tattara nafa biya don kada ku rika rigegeniya a kanta wa taktatilu wa taktatilu ku rika yakan juna fa tahliku ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda ba wanda su zo kafin ku karka halaka wannan kawai annabi amma kirka annabi baya ji wa sabai tsoron shi da maganar ridda ba wanda ya sa ridda wannan saban nasa da wa'annan masu bakakin kayan ke zuwa sun yi ridda wanda mutum biyar ko bakwai ko uku kaga ƙarya ce sun ƙarya da annabi alaihi salatu wasalam domin annabi ya tabbatar wa sahabban su cewa ba za su shirka ba ballan tana ridda da ridda da shirka wanne ne gaba kowanne laifi ne babba amma ridda kai tsaye ka ga mutum ya yi da kake shi ba za a yi shi kaba shirka mutum zai iya tuba da zarar ba an kara ba zai tuba to annabi ya ba su tabbacin cewa ba za su yi ta ba yawwa to sai yake cewa wa qala yace fa kanat akiru nazratin nazatuha ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma bin amir yace shine kallon karshe da nayi wa annabi wannan hudu ba ta annabi kallon karshe daga shi ne kara ganin da wata idan sai annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam bukhari ya fitar a wannan lambobin muslim wa ahmad wa siyaq al-bukhari wa ziyadatul ula wa thaniya wa thalitha wa tabi'a lahu dinna imam na imam al-bukhari ne da wannan kara wal muslimi a thaniya wal qamisa wa ma wara'aha ولي أحمد الأولى إلى الرابعة ورواه البيهقي وعنده الزيادات كلها إلا الثالثة والخامسة وأخرجه الطهاوي وكذا النسائي والدار قدني مختصرا وعند دار قدني الزيادة الأولى أو دار قدني يأتي قال من النبركو قد يقول قائل وتقيل من مكانها يأتي لقد ثبت في هذا الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء wannan hadisan da muka biya sun nuna shar'antuwar yiwa shahidai sallah wal aslu annaha mansuka da annaha wajiba asali shine ita sallar wajibi ne fali ma za la yuqalu bil wujub asalin yin sallah ga mamaci shine wajibi ne to me yasa ba a magana ba za a kawo magana cewa wajibin ba me yasa malam ba zai faɗi wannan magana ba kulki malam albani yace sai nace dalili shine lima tabaqa zikru fil mas'ala saboda abin da ya gabata a mas'ala ta 58 وتزيد على ذلك هنا فنقول yace kuma wa nazidu ala zalika huna anan kuma za mu yi kari sai mu ci laqad tuki da kabirun min as-sahabati fi gazwati badr wa ghayriha yace an samu wanda suka yi shahada a yakin badar da wani yakin daban mutane da yawa sun yi shahada wa lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salla alaihi ba a taba cirowa cewa annabi ya mutu sallallahu shine dalilin malam albani walau fa'ala la naqaluhu anu yake da a ce annabi ya musu zalla ko da an tiro an kawo fadalla zalika ala anna fadalla zalika anna salati alaihim ghairu wajiba wannan shi ya nuna cewa yi musu zalla ba wajibi bane wannan kaga a badar ma ba kai na uhud yawa ba tunda ku goma sha ake magana a yakin badar a yakin uhud ko mutum 70 ne idan nan an ce wahala ce ta hana a musu zalla duka nan fa kun gane yawa dan ba su da yawa ka gani to sai yace wani zalika qala ibn al-qayyim shi da ibn al-qayyim ya fada cikin tahlibus sunan wannan littafin da na fada shi kuma tahlibus sunan littafi littafi ne mai kyan gaske illa iya ka da wahala ka gani saboda bai da yawa ka gani shi mustaqilli shi kadai sai dai ka ga an gwaba shi a mu'alimus sunan da shi waylihu waylihi tahlibus sunan ko kuma aunul ma'bud sai ka ga an gwaba ma shi da tahlibus sunan mafi yawanci za ko amma su hadan da tafai sukan hada su da wannan wasawabu bil mas'ala abin da yake daidai akan matsalar yi wa shahidai sallah shi ne annahu mukhayyarun bayna salati alaihim wa tarkiha an baka zabi ko dai a musu sallah ko kar ayi duk wanda aka yi daidai ne shi shahidi zabi ne na mutane in sun gada wace masa sallah sun gada ma kafi domin me wai a sallar ne ba addu'a za ku yi Allah ya yafe masa ba to ya yafe shi yana da tabbata an gaba ya bai wato kaga shi da aka ce ma zabi aka bayar wannan idan kai kayi ne kawai da abudan dan ne yawa dan neman lada amma ba wai dan addu'a ka za ta yi ba wani abu ba shi ko wanda ba wannan ba ana buƙatar addu'a ka domin hadisi sun tabbata haka to sai yake wa tarki hali madi al azar saboda wasu dalilai da suka zo bi kulli wa'id min al amrayn da kowanne ɗaya daga cikin biyun nan ko dai ko bari وهذا عند الروايات عن الإمام أحمد وانا تقول لك رواية عند الإمام أحمد وهي الألية إتتبدا سوا بأصوله توجه مسألة ومذهبه لكما توجه مسألة مذهب الإمام أحمد ومذهبه لكما مذهب الأصول تنسى ومن قوة مواجهة شغبانا الأصول kaga imam malik akwai usul din zan baka gane da sai ka tafa dumbe da ba ka ce imam malik ya ce kaza guri kaza alhali baka san me usul din ba imam Ahmad yana da nasa usul din imam Shafi'i imam Abu kowa yana da usul to dai yace ma a usul din imam Ahmad kullu sai nace wala shakka anna salata alaihi afdalu min at-tariq yace amma fa babu matsawa yi musu sallah shi yafi bala lafiya da rashin yi musu me yasa sai yace idza ta tayassara idan ka samu ikon yin haka li anna du'a'un wa ibada kaji magana da domin addu'a ce kuma ibada idan kai kai ibada الثالث لو كنت من قتل في حد من حدود الله duk wanda aka ce a wani haji daga haddodin Allah madaukakin sarki misali mutum ya zina a jefi ko ya wani laifi na kisa ya je zai ke wa dabba musulmi ya zai ke wa dabba kaga yi kisa ne to aka yi a kashe dabbar a kashe shi shi ma ko ya je ya luwadi wala iyazu billahi shi ma kisa ne shi ba maqtulul fa'il wal maf'ul lahu ba ba magana yaro ko ne aure ko mara aure a maganar luwadi kaga kisa ne to idan mutum yayi wannan sai aka yi mara haji to sai yake ya hadisi Imran bin Hussein anna mar'atan min Duhaila saboda wata mata daga kabilar Banu Duhaila a tattu Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina ta zo gurin Annabi alaihi salatu wasallam tana dauke da ciki na zina shine hubla ai tana dauke da ciki na zina fa qalat ya nabi Allah sai ta ce ya ma'aikin Allah asabtu haddan fa aqimhu alayya ba ne mutu na dace da haddi ka tsaye mun da shi na dace da haddi ka tsaye mun da shi fa da anabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha sai annabi ya kirawo waliyinta shine malamai suka ce a karkashin wannan muna gane ashe mace ba ta auren da kanta ku duba fa ku gani kawo kanta ta yi mata hajji aka ce sai waliyin da yazo saboda haka duk inda mace ta kai ta komo ba yadda za ta yi ta motsa ta ta kadai koya shi za aka ce haddan da zai wata wali haddan ta yanzu danta sai ya je ya mata wali din auren ta domin mace ba ta auren da kanta kamar yadda nusus suka nuna haka faqala sai yace a hasin ilaiha annabi ya aka kira waliyin da yake to ga wannan bai Allah je ka kyautata mata fa idza wada'at idan ta haihu fa atihi ya haka kawo min ita fa fa'ala wannan bawan Allah ya je haka fa amara bi hanabi Allah sallallahu alaihi wasallam fa shukkat alaiha thiyabuha annabi ya aka daddaure ta da tufafinta shi kima anan shi wai dan kace tsirai lokacin da ake jebe ta kaga tunda jiba za a kisa za a yi a wannan lokacin za ta iya yin tsirai tubabun ke fita ya ka ce a ɗaɗɗaure duk inda ba zai zama tuta fita ba aka ɗaure ta da tubabun ta Allahu akbar sun ma amara ya bari jinan annabi ya bada umarni aka je ta wata ruwayar har sai da ta zo ingantacciyar ruwaya ta zo dan nata yana cin gurasa cewa ta yayi kenan kaga baya jan mama ta yayi sun masalla alaiha bayan an jefe ta annabi ya zo ya mata sallah muhallu shahid ko yawwa فقال له عمر سيدنا عمر يجي تصلي عليها يا نبي الله yanzu ya ba ikin Allah sai kai mata sallah wa qad zanat bayan zanati fa qala sai yace la qad tabat tawbata annabi alayhi salatu wasallam yace bawon Allah ta yi wani irin duba da law qutimat baina sab'ina min ahli al-madina da za a raba wa yan madina wannan tuban da sai la wasi'atuhum da ta ji talatin mun ran Allah da abin da ya hada in yi muku bayanin tuba da muka zo illa man taba wa amana wa amila amalan salihan saboda lokaci ya zo kuma muna zo mu je karshen sura amma ga daliban ilimi in kuka koma bayanin da ibnu al-qayyim yayi a cikin tariqul hijra ta yi la babu sa'ada ta yi wannan littafin mujalladi ɗaya ne yayi bayani ya numfasa akan duba yayi bayani akan wannan tabbi a sai ya tauba a shafe wannan da wannan ya kamata daliban ilimi su duba yayi bayani mai kyau da mun tsaya cewa yawan fito da abubuwan lokacin mu ba zai kai ba kuma ayoyin da suka rage su guda biyu ko uku to saboda haka ya kamata ɗaliban ilimi su duba wannan littafin ya kamata a ce kana da shi a library ka ɗariƙul hijira ce na ibn al-qayyim wani malamin yana cewa an ka ga littafin ibn al-qayyim ko waka haka a cikin kadiya saboda zaka amfana shi bai wanda Allah ya masa ke duk littafin sa to ba ga wakar ba ga duniyar ka duniyar ibn al-qayyim ma ibn al-qayyim mala abar mutala ya mana ita professor abar mutala ya karatu ne san sa a cikin da tauhidi zaka ja tauhidi wannan abu ya ce an gane ko to saboda haka tariqul hijra da yanzu yana wasiya duk da yanzu ba a samu da gaskiya ba a samu amma da zarar ta ganki kawai sajiya to sai yake cewa da za a raba yan madina da ya ishi wannan ladan tuban وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى كي كاتب ganin wani tuba fiye da tuban da mutum ya miƙa kansa zuwa ga Allah ya bawo Allah akwai tuban da ya fi wannan la haula wala quwwata illa billah haka annabi ya gaya masa an jadat ta ba da kyautar kanta rayuwarta gaba ɗaya ga Allah saboda haka daga wannan rana kiyawa ba za a tuhume ta da wannan zinar ba gaba ɗaya an yabe an yabe مسلم يا فجر أبو داود نسائي ترمذي وسعاه والدارمي والبيهقي ورواه ابن ماجه مختصرا an gane ku matsala ta kanji da zamu tsaya a kanta shi ne aradi ta wudu alfajir almum'ayt fil ma'asi wal ma'ari fajiri wanda ya shuhura a cikin sabo da zai kewo abin da yake na haram ai ko da zaku ga yanzu in ina saban ko zira ko jaye jaye ko luwadi ko fashi ko kwace ko waye baya kunyar kowa akwai su to wanda ya yi hura da wannan to sai yake cewa mithlu tariki sala kamar wanda ya bar sallah baya sallah ba a ganin sa a masallaci ba masallacin ne za su bada shi da kowa da yake bai taba ganin sa ba akwai wanda ya taba ga yamu yace shi dai akwai makocin shi bai taba ganin sa kuma mutane suna complain bai taba ganin sa a masallaci ba to to kaga irin wannan in ya mutu irin su ne ake magana a kai to kuma tarihu salati ana magana ne akan ko dai wanda baya yi gaba daya ko wanda baya yi akan lokaci shine tarihu salati ibn imam ahmad yana da littafi hukum tarihu salati salati karama ta yi kyau ibn al-qayyim yana da littafi um shi ma hukum tarihu salati hukum tarihu salati to shine yake cewa um wadda ta ta haka wanda ya hana zakka ita ma kaga zakka ai saboda muhimmancin ta cewa akai da ka tsallake lokacin ta gwara ka biya ba kafin lokacin yanzu za ka biya kamar lokacin da aka shiga wannan yanayi ai mun ta gaya wa maza hali cewa a kun za ka fidda zakka sai ramadana a lokacin da aka shiga wannan lockdown din mutane suna cikin yanayi ya halatta ka jawo ta baya ya halatta daga wannan fikihun aka ce daga rijiya kai amfani aka ce za a iya fidda zakatul fitr kwana biyu bifo da wannan fito ne abin da ya halatta wajen ne ƙara lokaci amma jawo shi ba ya halatta domin buƙatar al'umma amma wani za ga ya makale ya ce lalle je ramadana to da aka shiga wannan yanayi na lockdown mutane na cikin yanayi na kamar su mutu ya halatta ka jawo ta baya kafin ramadana ka baya ya halatta to saboda haka to shi ma wanda baya ba da zakka masu wannan abun wanda zai ajiye ta kawai ce wai jiran interest yake sai interest din da ya fito a Zenith Bank ko banki kaza da shi zai fitar zakka to ya aikata haramci kwarai ku akwai wanda aka gaya mu biliyan da yake da shi yawo take duk bankin da yake sun fi ba da interest sai dauke kudin gaba ɗaya dan ta karya mai da su ta miliyan dubu kawai yawo yake da ita inda ya ji interest din ya fi yawa yau nan yake kaiwa zai biye ji harkar ta gaba daya ya bi ya sha ya ba da sadaka ne to sai yace wannan shine ma akirabi bi wujubihi ba tare da ikirabi shi wanda yayi wannan din ya yadda cewa wajibi ne da sallah da zakatu wajibi ne wazani da majnati wa mujnini da wanda shi yana nan cikin harkar maye kawai da ita yake hara ba wai dole sai giya ba duk kayan maye kawai wala yuhim min al-fustat da makamantan su cikin fasikai wa innahu yusalla alayhi za'ima salla illa annahu yanbaghi li ahli al-ilm sai dai masu mutunci malamai masu ilimi da ɗaliban ilimi waddini da ma'abota addini wato an yada'u an yada'u yada'u salata alayhi yada'u ba yada'u ba za ku ga dalil din fataha akai mata saboda haka shi bari yi masa sallah ba a so a ga masu mutunci sun je kan gawar Allah ya ji kan man liman Allah ya ji kan da gabara akwai ba na manta wata shekara da wani ya mutu ina muna secondary akai ta wannan surutun cewa bai ji masa sallah ai ba a jahilci suke aikin ba ba a jahilci ba ne saboda haka idan mutum ya ji hura da wannan zuwa kan gawarsa kan ba shi ne kamar malamin a gandun albasa ne kowa ya san babban mutum ne kuma babban malami saboda haka rashin zuwan sa daidai ne addini saboda haka addinin sa da karatun sa ya amfani an ta surutu na manta wannan abu hukumatan saboda haka dan ai hukuma gawa wata adiban da ladabi ne amsalihim ga ire-iren sa ba wai dan cewa aka yi dan wuta bane a shi da Allah shi da Allah za a yi addu'a sai Allah ya yafe wannan kurakuransa amma zuwa kan gawarsa kamar girmama shi ne akwai wani kima da ya mata irin celebrities filan su ma wayannan ai za ku ga an yi irin wannan magana shi ma malamai sun yi wannan magana to saboda haka abin da yake daidai shine karaji amma ba cewa kuka yi dan wuta bane shi da Allah me yasa dan waɗanda suke koyi da ji su gane cewa ba ga ashe mutanen kirki ba ta zuwa kawai duk sai a bar su ire iren zuwan da za su je su sai a yi masa fito kafa goma goma misali irin wannan misali ba a ɗaki da su duk sai ya zama musu razani to ake wai ya zama wa tunda an yi wa'azin sun kiji na masallaci to sai a bari ɗan uwansu su yi musu wa'azin shine abin da ake nufi an gane ko wata adiban li amzalihim kama fa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yayi wa bi zalika hadith a cikin wannan akwai hadisi ya ban san ma za mu taba hadisai a um cikin sa ba kuma mun wuce awa awa daya an gane ina ga to mu tsaya daidai nan muka tashi karatun mu sai mu maimaita kan matsala insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya taimaka alaikum salam na'am na'am mu'tazila eh mm kira mm na'am na'am ma'ana alaihi wa ashabi na'am mm man nasiri haya ƙaran ma eh sai kuma ba a samu ci gaba da yin gaba yana da kyau sosai na san littafin yana da kyau ƙwarai da gaske to yanzu kana so a gaya wa ɗaliban ilimi ne cewa littafin su nemo shi ko wata buƙata ce da ke ta musamman ba a damun kai ko a yanzu ma da wahala sai soft copy saboda haka yanzu in ma za ki kai a cikin majalisi a haɗa mutane da yi iya akwai soft copy da hoto ko saboda haka sai injiniya kowa ya nemo ki ajiye a library sa in bukata ta kama za mu waiwayi Allah ya dace da abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi akwai waɗanda suke marasa lafiya akwai wani bawan Allah da ake ta roƙon a sa shi addu'a za a masa canjin koda kuma an mata yau a ran ce ta ma fara aiki muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah madaukakin sarki ban da shan koda ake cewa ko to muna fata Allah madaukakin sarki ya sa hanya ta muna roƙon ubangiji madaukakin sarki duk marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya bukatun mu Allah ka sani Allah ka biya mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata kunci da damuwa da al'umma suke ciki Allah ka yaye mana shugabannin mu Allah ka shirya da su Allah ka nuna musu hanya ta daidai muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka shiga na wurin Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatina wa la ta'murina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم امين